الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد آه، نواصل مع درس النحو والصرف وهذا هو الدرس الثامن أعتقد في التسلسل التسجيلي والدرس الثامن كما تعودنا نبدأ بتلاوة صفحة من القرآن ثم بعد ذلك ندرس النحو ونعود مرة أخرى, أخرى إلى القرآن لتطبيق ما درسناه إذا هذا هو الدرس الثامن نعم إيه، تاسع تاسع ليس ثامن كنا wannan shine darasi na tara a cikin ajrumiyya ko kuma koyon larabci ana hau da sarf yau za mu tashi aya ta 84 anya ba sun tsallake ko? mun tsallake amma daga bayan mun komo gare ta mu tashi wa iz akhadna mithaqakum
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وراءهم عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أولئك طيب لنقرأ معا من البداية وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون نعم
أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بل لعنهم الله بكفرهم وقليلا ما يؤمنون طيب لنقرأ معا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم يوم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون بارك الله فيكم طيب قربوا السبورة أقسم تودا تابلو ina ya kamata a sashi ta yanzu za mu tashi mu kuma wajen sabura mai wani darasi mai taken abdoma'ir ana gane da kyau abubuwan da ake magana da su da larabci laifiyar son wanda ake magana da su a larabci kawai misali da faransanci je ci il nubu il da yadda za ka iya kawo su ka kawo fi'ili verb ka hada da su ka iya yin magana idan mun yi bayanin su sai mu komo a cikin alkur'ani nan safhar da muka yi bashikin da muka yi mu hiddo lai verbikin da ke cikinta fi'ilolin da ke cikinta idan muka hudu su kuma sai mu koma ga sabbura mu yi afiliken su ga abdama irkin nan laifin son kin ana gane da kyau ko kina a haska muna wuta don haske ya shiga can da kyau gani sakkin nan yanayi yanayi ko sai an sashi ko ta waga taga sashi ta waga taga جيد الضمائر الضمائر muka ce su ne abubuwan da ake magana da su da larabci za mu zano su za mu rubuta su in yaso daga baya sai mu zo mu ji kowanne ma'anan shi na farko muna da ana ana yana nufin da turanci yana nufin ju kenan ni sai anta yana nufin shi ci kenan anti a a tuwa da ko? eh ci ne ko? yawa ci feminin ta kina anti sai antum ha huwa ne ke bi mishi ko na'am to ba dole ba sai an jero su amma dai a jero su yanda yanda zai yi daidai da na faransancin amma a larabce da antum kin ne zai biyo baya anti antum ku bar shi antum kin ta biyo baya ya hi ma'ana antum ana gane da kyau ku? ta sai antunna antunna ta sai antum antunna antuma antuma to sai huwa huwa hiya hum huma na so mu jero su wuri guda na so mu jero su wuri guda don saboda to huma sai sai hunna hunna aha nahnu to ya kare ko akwai mai kari a akwai mai kari ina ji su kenan ko na'am wannan su ake ce ma abdama'ir ma'ana lamiri na mai magana sun kaso akwai abdama'irul mutakallim ko damirul mutakallim ko damirul ghaib sai kuma damirul mukhatab kenan gida uku lamiri na mai magana ana ni nahnu mu sai na al-mukhatab wanda ake ma magana anta kai anti ke antum ku antunna ku mata antuma ku ku biyu a me yake da suna maza da mata duka to sai damirul ghaib wannan wanda babu yanan sai a ce huwa shi hiya ita hum su huma su biyu hunna su mata nahnu mu ana gane da kyau ko na'am jayyid to yanzu bari mu musu shakali kenan ina so su su jero أنا نحن جيد تو ها أنا نحن eh anta muka goge a shigo yawwa anta zai samu wuri nan ana ku sai ku fassara da hausa ana nahnu anta anti kawo masu kiran bazaura antum antunna ku mata ko a ku dai ku mata a to aha antuma su biyu su biyu kawai maza da mata duka antuma suke dauka to huwa hiya hum a yawwa ku bari nan nan mu samu mu shigar da hunna a cikin tsari hunna nan kasa babu wuri tsakanin nan ko a hunna ko huwa to don a samu wuri ne huwa hiya hunna amma kuma ta riga hunku to hiya ku fasara na'am hunna hum huma su biyu maza na'am to kenan wannan su ne abdama'ir ana ni nahnu mu wannan shi ake cewa dama'irul mutakallim lamiri na mai magana to anta kai anti ke antum ku antunna su mata antuma su biyu su biyu kawai za a ca domin maza da mata duk suna shiga to wannan shine dama'in na maiwa al-mukhatab wanda ake ma magana wanda ake ma magana su shi wanga ya shafa sai wanda babu yanan an ce ya ce sun ce ta ce huwa shi hiya ita hunna su mata hum su maza huma su biyu maza ko da mata duka to yanzu wannan kenan su ne abdama'ir in mun ce ana kenan juya an faransai ko anta ci aha anti duka dai ci ne na fam ko antum a a nan babu shi da da faransai ko a vu ne ko antum vu ku kenan antunna vu feminin ko antuma vu deux huwa il hiya el hunna els hum huma babu ilde zai yawa kenan nan ba mu jere su bane inda yake da da faransai tun da ba su tahiya daidai to a takaice nan abinda ake so ku haddace duk in zaka magana to ko dai ka sa ana ko ka sami nahnu misali zaka ce kai musulmi sai ka ce ana muslimun ni musulmi ne ku da yawa kana so ka ce mu ɗalibai ne sai mu ce nahnu tullabun nahnu tullabun mu musulmai ne ta a eh mu ɗalibai ne jazakumullahu khairan ta wanga kuma in kana so kama mutum magana to wa'anga su ne zaka yi amfani da su anta muslimun kai musulmai ne ana gane da kyau ko anti muslimatun ke musulma ce antum muslimuna ku musulmai ne maza antunna muslima muslimatun ku mata ne e ku musulmai ne mata antuma muslimani ku musulmai ne an gane ko to inna wanda babu sunan ne gigara ce kake ko labari kake badawa to ga wanda zaka sawa huwa huwa jahilun a ai shi jahili ne da kaji wannan ka san gigar jiya ko yawa to mu koma wajen muslimun huwa muslimun shi musulmi ne hiya muslimatun ita musulmati hunna muslimatun su musulmai ne mata hum muslimun su musulmai ne huma muslimani su musulmai ne maza ana gane da kyau ko? to yanzu za mu ɗanyi tatubi'i kaɗan a bismillah na'am tafaddal ana da nahnu muke so ka gai ka ce ni ɗan kasuwa ne su ‘yan kasuwa ne ya za ka cewa aha aha me dan kasuwa da larabci me ake ce mishi tajirun yawa tajirun shine dan kasuwa to ya za a cewa ana tajirun a'a nahnu zaka sawa aha sai ka ce nahnu yawa nahnu tujjarun mu yan kasuwa ne na'am tafaddal bil julus aha malam mudassir tashi tsaye to a yanzu ina so ka ce wannan za ka aza muna wani ya tashi na'am bismillah shi za ka nunawa ka ce mishi ɗalubi ne yawwa an ta talibun ya haka ne ko yawwa to in mace ce homi za ka ce mata talibun kuma ta ƙara wani abu taliba yawa talibatun yawa anti talibatun ko anti taliba jayyid ta yanzu muna so ka ce musu wa'an ga ɗalibai ne aha a jami'i na talib tullabun yawwa ya ce ku ɗalibai ne aha tawo in mata ne hoya za ka ce musu antunna talibatun talibatun yawwa to in su biyu ne fa aha antuma antuma talibani antuma talibani mudassir bai ba waje muna zot bismillah ku zamna zamna waje muna kai tsaye ya samu na wa'annan wanda ba sai mun taimaka mishi ba na'am aha bismillah tafaddal ah mus ah ba muslimu zaka sa mhm a muna so ka sanya muna ina son siffa ce wadda take kowa yana da ita tilmizun ko tilmizun ita da dalib ai talib din ba su da bambanci a muslimin mun sata mujtahid anya kowa ke da kokarin ku akwai wanda ragaye ne na'am a kuma ai ka zagi mutane kuma hakan to sa'imun sa'imun mai azumi shine sa'imun ko to haka zaka gai yace anta sa'imun kai mai azumi ne aha anti sa'imatun ke mai azumi ce na'am antum sa'imuna ku masu azumi ne aha antunna sa'imatun ku mata masu azumi ne aha antuma sa'imani ku ku biyu masu azumi ne jazakumullahu khairan masha Allah tayyib sai na karshe aha can baya zamu dokowa aha man can baya ba dole sai baya duka ba na'am tafaddal bismillah to yanzu mu doki kahiri tunda dai babu kowa ciki kenan dai mu tunda ga'ib ne kenan mu mu doki kahuri to in kana so ka ce shi kahuri ne ita kahura ce su kahurai ne su kahurai ne su biyun nan kahurai ne to a eh kaida jumlar da karshen yawa huwa kafirun aha hiya kafiratun ita kahura ce Allah raba mu da ita aha kafiratun yawa su kahurai ne mata aha masha Allah hum kuffarun yawa yanzu wannan jamu taksir ne su kahurai ne yawa huma kafirani na'am jazakumullahu khairan barakallahu fikum to yayi to yanzu wannan idan an hada su da ismi ne yanzu za mu zo idan an hada su da da fi'ili ana gane da kyau ko jayyid a kamin qur'ani a wancan dan akwai fi'ilan da na hudda nake so mu yi to sai ka rike ka rika yawwa na'am bismillah gurguso to kowa ya bude qur'anin shi yanzu za mu karanta a cikin wannan safakin sai mu hiddo fi'ilai fi'ili fi'ilin da suke cikin wannan safar za mu huddo laivar bikin da ke cikin wannan fashikin duka za mu rubuta su ga tablo sai mu yi kwanjigensu ma'ana mu hada su da wannan tama'irkin tawo وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون تا فئلي أخذنا كنا نسمى كاوشي أخذ akaza mi akaza ya dauka akaza ya dauka to aha sai mi tasfikuna eh ku hade shi inda ke qur'ani sai mu gai madin shi tasfikuna safaka ya zubda ana ga inda ke ko safaka akaza safaka to sai mi kuma tukhrijuna kenan mi kharaja me kharaja ya huta ba ya huta ba ya huta to sai mi a akrartum a anfusakum babun gane jam'i ne na na nafs a akrartum ko akarra ya tabbatar a karra kenan idan akwai sabon fi'ili da mutum ya ji sai rubuta cikin dictionary kin shi a karra ya tabbatar sai mi tashhadun shahida yawwa shahida shahida ya shaida ko na'am to sai sai gaba ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون في لنهركو يوى تقتلونك وديش عندك taqtuluna kenan qatala me qatala ya kashe a in kace kashewa suna ne alqatlu shine kashewa amma qatala ya kashe na'am qatala aha sai mi tazaharuna a jayyid to mu dauke shi mu dauke shi zahara amma tazahara ana gane da kyau ko shine asali amma mu dauki zahara dan shi shahara zahara na'am aha ya atukum ko na'am ata me ata ya zo zahara shi kuma yami ya bayyana yawwa ata ya zo ta sai mi tufaduhum ko yawa shi kuma fada fada me fada ya fansar hmm? fada ma'ana misali fadaitu nafsi min al'aduwi na fanshi kaina daga daga makiya yawa fada fa'un kenan sai mi gaba a a a tu'minuna afa tu'minu kenan tu'minuna ne yawa tu'minuna sai a ce mi yawa amina ko amana yawa amana aha sai mi gaba yawwa takfuruna me fi'ilin shi kafara yami ya kahurta Allah ya raba mu da kahurci kafara aha sai mi a ya fa'alu kenan fa'ala me fa'ala yawwa ya aikata aha sai mi anya hayat suna ne fi'ili ne yawwa yuradduna kenan yurad radda eh radda me radda ya mayar radda ya mayar aha yawwa ta'maluna am me aka sa ta'amaluna me fi'ilin shi madi amila yawwa amila yawwa to aha أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون تو a ka tsallake ishtara me ma'anan ishtara ya sayi yawwa ishtara al'azibu ta'ama ala shari'i tuzuru ya zai abinci akan hanya gobro ya sai abinci sama hanya اشترى تا اشترى المت... اشترى المتزوج كيس الأرز من الدكان mai aure ya so buhun shinkafa shi kuma wancan dahohon shinkafa ya so aha yukhaffafu to khaffafa ko me khaffafa yawa sauƙaƙawa ana gane ke ko misali sai a ce khaffif sautak sausauta muryarka ana gan da ke ko khaffifa ala nasi ya ba'i al'urz aha khaffif khaffafa khaffafa ya sausauta aha aha yawa yunsarun me fi'ilin shi madi nasara nasara me nasara yawwa ya taimaka nasara ya taimaka jayyid
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أها mun yi sha'ata ko? yawa mun yi sha'ata a'a ku tsaya walakad ataina ku? mun yi shi ko ba mun yi shi ba a'a anya ɗaya ne da na baya ina ne ma na baya yake ya tukun ba ɗaya ba ne yawwa akwai bambanci yawwa akwai bambanci shi yasa na yi gardama ata ya zo ne shi kuma ata ya mi ya bada ya bada dai ata ya bada aha ata ya bada na'am to sai mi a'a kamin shi a kafai na ko shi mu bar shi don kafa ne kaman ba a amfani da shi a cikin magana haka kullum yau da kullum mu je na gaba ayyadina yawa kina ayyada ko ayyada me ayyada yawa ya karfafa ayyada to sai na gaba ha ja'a ja'a kumko yawa mun samu ja'a aha yawa istakbartum ko kenan istakbara istakbara istakbara ja'a na'am sai mi mun yi shi baya kazzabtum yawwa kenan menene kazzabtum a'a kazzaba yawwa akwai bambanci tsakanin kazzaba da kazzaba nan kazzaba ya ƙaryata ana gane da kyau ko kazzabtuka kazzabtu sadiqi na ƙaryatar da abokina amma kazaba ala sadiqihi yayi ma abokin shi ya sharara mishi ita kenan kenan kazaba in ba shadda yayi ƙarya kazaba ko yami ya ƙaryata na'am to aya ta ƙarshe wa qalu qulubuna ghulf بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قال ما شاء الله قال ياتي ahan sai mi a gulf suna ne gulfun ne la'ana la'anahum yawwa la'ana kenan yami ya la'anta to kun gani a kun ga kaman wannan kama a mimtan kuna koyon yadda ake tadabburin alkur'ani ana gane da ke ku walaƙar yassar da alkur'ana lizikiri fahalmin muddakir ai fahalmin mutadabbir ana son mutum ya zo ya zama ya tadabburin alkur'ani me ma'anar tadabburin alkur'ani kana karanta alkur'ani kana lura da me ayoyi da ma'anonin me yawwa yanzu ka gani mun yi tadabburi wannan kawai ibada ce muka yi gashi kuma mun samu ƙarin albarka ta hiddo fi'ilai wanda akwai fi'ilin da yanzu ne wasu suka san shi kenan akaza me akaza ya ɗauka safaka ya zubda yawwa kharaja ya huta akarra ya tabbatar shahida ko shahada a shahida shahida ya shaida qatala ya kashe zahara yawa ata fada ya hun yawa ya hunsar fada ya hunsar to amana كفر فعل رد يا مير عمل يا ايكي اشترى خفف يا سوقك نصر يا تيمكا يا يا تيمكا ata ya bayar dai ayyada ya karfafa kinan kusan ma'anarsu guda da da nasara ko yawwa amma dai suna da bambanci wajen amfani da su na'am yanzu misali ɗalibi ne yake neman bak ana gan da kyau ko yanzu idan ka rika tada shi don yi muraja'a ayyatahu kami ka karfafa mishi ana gane da kyau ko amma sai aka yi daidai akwai mushen su a wajen correction ana gane da kyau ko kuma ya gano rubutun shi sai ya bashi maki mai kyau sai ya zo ya ci yami ya ba shi cin nasara ko yau ya taimaka mishi wajen cin mi nasara ja'a ya zo istakbara rawanin tsiya kazzaba ya karyata qala la'ana Allah ya raba mu da ita na'am wannan shine kenan to yanzu mu ɗauki wasu fi'ilai wanda aka yi yawan amfani da su a yau da kullum sai mu yi kwanjigen su mu yi amfani da su a can mu ɗauki aka za ana akastu ni na ɗauka yawuwa mu ɗauki guda mu rubuta in yi so sauran sai mu kasu cikin kai ana akastu ni na ɗauka akastu ana akastu تو نعم نحن أخذنا موم دوكا eh mumun dauka ai abin da za a yi a haka suke cewa ko akhadtu a kai akhadna ne ko muniya she akhadna anta akhadhta kai ka dauka aha anti yawa akhadh akhadhti aha antum akhadhtum أخذتم أها أنتن أخذتن يوا kun gani kaman wani wuri dago na ƙarshen ake ɗauka wani rikun bi na ƙarshe go da su ake idawa akhaz tunna تو أنتما أخذتما هو يهو شيوان قباب ونكاري أتكينش هو أخذ هي أخذت ذا أكارا تاء النسوة كو كو تاء التأنيس أخذت نعم هن أخذنا هن أخذنا هم أخذوا أخذوا هما akhadha kina aliful isnaini akhadha na'am to yanzu kun gani mun sa ni na dauka mu mun dauka aha kai ka dauka anti akhasti ke kin dauka antum akhastum ku kun dauka antunna akhastunna su sun dauka a'a ku kun dauka mata antuma akhastuma ku ku bi kun dauka huwa akaza shi ya dauka hiya akazat ita ta dauka hunna akhazna su mata sun dauka hum akazu su maza sun dauka huma akaza su biyu sun dauka to yayi ko to bari mu dauki wani fi'ili sai mu yi shi tare kharaja me kharaja ya huta to ana نحن أنت أنت أنتم أنتن أنتما هو هي هن هم هما يوا ما شاء الله تو ينزو mu ɗoki gani a fa'ala bar mu ɗoki fa'ala to yanzu ku ku haɗi da ma'irkin ni sai in yi tasrifinsu sai in yi kwanjigensu fa'altu فعلنا فعلت فعلت فعلتم فعلتن فعلتما فعل فعلت فعلنا هم فعلوا فعلا an gane da kyau ko? ta yanzu mu samu mutum biyu su tashi guda ya haɗi guda ya yi tasirifi na'am bismillah wanda bus tashi ba dazu taw baharu a to tunda na kusa da shi ya tashi taw malam mubarak ka hodi shi sai yayi a bari mu baka fi'ilin da zaka yi a a ishtara wannan zai ba shi wahala wanga sai wanga sai wanda ake da tabbacin shi to a yanzu yanzu a bashi kala kawai na'am to bismillah yanzu suka kare za mu tsaye da wanda suke jin kansu sai mu zaɓa musu fi'ili su yi ta bismillah هن قلنا يوا a'a huma su biyu ku kyale shi huma qala jazakumullahu khairan dan ya dan yawa ne na masha Allah jazakumullahu khairan yayi daidai to ina masu jin kansu to ga wani to a karanta mai a to shikenan tun da ka zabi karantawa to aha shi kusan tuzuru ne kullun cikin sai abinci ne ki sama hanya a bashi ishtara ko yanzu ma sama hanya sai ya biya sai dunguri dunguri ruwa ruwa ko to muje ana ana ishtaraitu nahnu ishtaraina anta اشتريت أنتم اشتريت أنتم اشتريت أنتن اشتريتن أنتما اشتريتما هو اشترى هي اشتري اشتري a'a هي
aji hankalinka hiya dai هي اشترى a'a هي اشترتا
Ka san bai da ta'un gida shi yasa ya dan lahinan ishtara ta saye baka saba aiki ana so kayan miya ba to aha كنا
اشتريتن a'a hunna ishtaraina mhm هم هم اشتروا هما اشترى masha Allah barakallahu fikum to kenan ɗan uwa masu girma ayi kokari ne an je gida a a rika tabbakawa ana gane da ke ku misali wanga af'alikin da muka yi mutum ya dauke su duka ɗaya bayan ɗaya yi wannan shi zai sa bi kasrati almumarasa da yawan application sai kaga insha Allah abun ga kuma idan muka zo cikin durusul lughatul arabiyya akwai wani ma wuri wanda akwai darasi mai zaman kanshi akan wannan Ah, abin da yake so a gane wannan su ne zama'ir yanzu idan aka shahe su ma'ana ta hoto kenan su ko babu su dai har aka yi hakan ga yami ya wadatar yanzu a haka irin wannan ke- su ake ce ma addama'irul muttasil in suna hakan can su ake ce musu addama'ir al-munfasila ana gane da ke ku damirul muttasil wanda suke haɗe damirul munfasil wanda suke mi rabe akwai damirul mustatir wanda yake a ɓoye misalin akaza ana gane da kyau ko ya dauka kenan ka gani wanda ya daukan a boye yake ba a san wane ne ba kenan zamirul mustatir anan zamu dakata kenan sai gobe insha Allah sai mu yi ah, tarjama da durus lugatul arabiyya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah hannun nawa yana da sai motis ne ciki da lahiya a shi ya rike shi tare a sannan ku dai alhamdulillah bi khairu da alama yura alhamdulillah bi khairu اليوم اتيت اليكم ah ma sha Allah وقعدت استفادتكم يعني ah ma sha Allah ma sha Allah هذه المرة الأولى لا انا اتيت احيانا لكن ليس ليس آه، ليس كل يوم، هكذا.
انا طالب في جامعه انسانيه ما شاء الله ما شاء الله نعم شهيد جامعه قبل لكن حاليا كنت طالب في جامعه انسانيه كنت مصدر أي سنة
الثاني السنة الثانية لما أنهيت من هناك انتقلت إلى نعم ثم كنت طالب في احد الماجستير إن شاء الله ما شاء الله في مجالات سوداء كثيرة.
في نطاق انتهاك الاصول الدين.
آه ما شاء الله ثم انتقلت الى الن- النحل نعم، لان بدات النحل عموما يعني الاصول الفكري لكن لم اناقش بعد ثم نعيد في اللغه الى الثاني السلام عليكم لابد ان يا أيها الذين يجتهد صحيح بكل تأكيد بكل تأكيد لا بد ان يعلم
أمروا لا تستوي الطلبة هكذا يعني الطلبة يقيمون أنفسهم آه الطالب هو من يكون نفسه صحيح.
نفسه